الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المهضي والتعطفي بنظرة تأتي بالزفل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan halka mai albarka wadda ita ce halka ta goma sha ɗaya a cikin silsilar wannan karatu na akhdari wanda muke gabatar da shi akan fiqhun malikiya kafin in ci gaba a wannan halka ina so in isar da godiya ta ta musamman da kuma ƙarin neman addu'a ga shehi na jagora na murabbi na مولانا سيدي مات الضلال ابن مولانا الشيخ عبد الرزاق قوسى رضي الله عنهما وأرضاهما وعنا بهما Allah ya ƙara maulana sai jimahi lafiya, Allah ya ƙara masa kusanci, Allah ya ƙara masa yarda, Allah ya riko da hannu, Allah ya yawaita mana ire-irensu a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama, burikan da yake da shi a cikin al'ummar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama Allah biya masa Allah cika masa wannan karatu da muka fara na halari wallahi izinin shi ne umarnin shi ne a lallai ya nema cewa kuma ba tare da na cancanta ba ko da wata ahliya sai bi Allah kara masa lafiya kyakkyawan zaton su cikin wannan almajirin nasu mai tsananin rauni mai kuma itirafi da jahilcin shi da rishin sani amma suka kyautata mana zato cewar in gabatar da wannan harka ɗin ta zama tana amfanar 'yan uwa a musamman a cikin abin da ya shafi lamarin fikihun addinin musulunci Allah ya saka wa sai da alkhairi kuma Allah ya amfanar da mu da abin da za mu karanta don albarkacinsu kuma Allah ya sanya a gurin da ake da shi na inƙazin al'ummar sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallama da yaɗa ilimi a cikin al'umma Allah ya haƙƙaƙa wannan umniya ta su albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan daya cikin karatun littafin ahlari akwai wanda bayan mun kaddamar da ina ga harka ta tara ce na ga cikin masu comment wani yayi magana cewa da zai yiwu a ɗan samu lokaci lokacin da na yi magana akan jinin haila da nifasi an roƙi cewa da zai yi a samu wani lokaci a ƙara yalwata magana akan jinin haila ɗin nan da jinin biki saboda yana daga cikin abubuwan da suke rikitar da mata sosai kuma yana da wato wahalhalar bambancewa gaskiya ne a dama a ranar da na faɗa na ce shi harkan jini ɗin nan yana da ruɗani sosai kuma da yawa daga cikin kan ba su samu cikakkiyar damar da za su iya a samun ilimi mai faɗi mai zurfi wanda zai iya cika musu dukkan bukatocin da suke da shi na sanin tafasil na hukunce-hukuncen jini mu kuma mazan yanzu ba mu damu da mu je mu yi karatu makarantar da matanmu kuma lillahi wa rasulihi ana ta buɗe makarantun matan aure yanzu a ko ina ma ni ina da wani ina da wata nazariya a cikin wannan da yawa makarantun da ake buɗe na matan aure akwai matsala guda biyu zan faɗi wannan ban san ba cewa ta iya yiwa abin nan da zan faɗa zama kuskure ta iya yiwa zama kuskure dan tunani na ne so da haka ta iya yiwa zama kuskure kuma ban faɗe shi akan ta na tabbatar haka bane nazariya ta ce kawai matsalar nan guda biyu shine da yawa daga cikin waɗanda suke jagorancin makarantun matan nan a matsayin malamai ban ce wanda ake ɗaukowa sati ɗaya haka ko wata wata suna musu lakta ba a matsayin malaman su permanent za ka ce su ma ilimin nasu bai yi zurfi ba ganin cewa mata ne za a koyar so da haka ba dole sai mai karatu da yawa ba zai iya koyarwa za ka iske haka ɗaya kenan na biyu da yawa bayan wannan matsalar hadafin da ake sawa cikin koyarwar wato ba muradi bane shine a cika musu bukatunsu na ilimi na abin da suke so su sani na ilimi a'a kawai kamar mafi yawa wannan shi ma nazariya ta ce kuma zai iya zama kuskure zai iya zama ba haka bane amma ni nake tunanin haka da yawa ana buɗe waɗannan makarantun don hadafi na cusa wa mutane aƙida ba don cusa musu ilimi ba majority yanzu makarantun da ake buɗewa hadafi shine kawai ya za a cusa musu wata aƙida ta wato bututun abin da aka fike da shi na ilmantarwa shi yasa zaka iske lokacin da aka buɗe mata makarantar aure a makarantar matan aure zaka iske me ko a rika karantar da su abin da ya shafi addini zalla abin da ba su san shi ba daga hukunce hukuncen tun daga farawa da tsarki a taimama alwalla sallah a wannan rikicin jini din da biyayyar miji da ya kamata ta zama aure da ya a'a sai ka iske rikicin da ake koya musu na aƙida ne mafi yawa za ka iske abin da ake koyar da su aƙida ne saboda za ka fahimci kenan a shidan ba a buɗe dan a ba su ilimi yadda ya kamata suna bukata ba a dan kawai a cusa musu ta aƙida in sun ɗau wannan aƙidar bas shi mai makaranta bukatar shi ta biya ko da ba su yi karatun ba so wannan ya sanya lallai muna da matsala ya kamata dole ya zama ana sanya burin karantarwar shine matakin farko ba cusa mutane aqida ba ai alhamdulillah tunda Allah ya yi musulmi ai mun ga wanda magana aqida ai ai ba kiristoci bane mu ba yahudu bane mu ba majusawa bane mu tunda Allah ya yi musulmi ai mun gama da magana aqida sai dai fahimtoci kawai fahimta na ni kaza ne fahimtar wancan kaza amma aqida ai mun riga mun gama da tunda mun zama musulmi alhamdulillah so idan mu zo mu karantar da al'umma yadda za su fahimci addini su gane shine almuhim so da yawa makarantun mata da ake budawa a wannan matsalan guda biyu ina maimaitawa nazariya ta ce ba na tabbatar da abin haka amma ni ina gani suna da waɗannan matsaloli guda biyu shi yasa muke samun a kuma mu din ma matsalolin so insha Allah roƙon da aka yi na cewa in duba yiwuwar samun lokaci in yi lacca a kan rikice-rikicen jinin nan zan diba insha Allah idan na ga zai yuyu zan samu lokaci in ware a cikin wannan halka din sai in cire ta wani karatun sai in sanya wannan in yi shi da faɗi Allah yadda. Jiya mun tsaya akan maganan lokutan sallah. Mun ɗage bayani a warware akan yanda magana akan lokutan sallah dai bakin gwargwado har lokaci ya cin mana. Za mu ci gaba. Yake cewa a bayan ya faɗi lokutan muktari din da duk bayanan da muka yi sai ce wal qada'u fil jami'i ma wara'a zalik to qada'i na duk kowace sallah shine bayan fitar lokacin ta zaruri wato magriba da isha'i suka zama qara'i daga lokacin da alfajir ke to asuba suka zama qara'i daga lokacin da rana ta hudu azhar da al'asr suka zama qara'i daga lokacin da rana ta fadi shine wal qada'u fil jami'i ma wara'a zalik ai ma wara'a zalik abinda da yake bayan waɗannan lokuta zaruri daruri shine alqada'u shine lokuta na ramuwa fil jami'i ga dukkan sallolin da aka ambata sai ce wa man akhara salata mutumin duk da ya jinkirta sallah hatta faraja waqtuha har lokacin ta ya fita fa alaihi dhanbun azimun yana da zunubi mai girma illa an yakuna nasiyan sai dai ko idan mantawa ne yayi au na'iman ko barci ne ya yi to wannan ya sauke masa zunubi na jinkirta sallah a dalilin shi na faɗin a jinkir ɗauke laifi ga wanda ya yi barci ko wanda ya manta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah rafa al-kalama ko anin na'imi hatta yastayqiza wa anil wa anil sabi hatta yahtalima wane ne su su uku ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku Allah ya dauke musu alƙalami su ne yaro har sai lokacin da yayi balaga baya da baya da wannan a wal majnun hatta yafiqa yace annaimu hatta yastayqiza wal majnun hatta yafiqa ko kuma annaimi hatta yastayqiza wal majnuni hatta yafiqa wal wasabi hatta yahtalima wato da mahaukaci wanda hankalin shi ya gushe masa to ba da laifi duk abin da yayi har sai hankalin shi ya dawo mar sannan za a fara rubuta mai ladar zunubi a mai bacci ba da laifi duk abin da yayi har sai har sai ya falka sannan za a fara rubuta masa haka yaro ba da laifi duk abin da yayi har sai ya zama ya balaga a ka gani mana mai bacci Allah duk mutumin da ya sadu da wata matar da ba ta shi ba ai yayi laifi amma idan ka kwanta a barci ko sai kai mafarki ka sadu da wata mace wanda ba ta ka shi ma kana da zunubi kuma saduwa sosai za ka gani tun da in ka tashi yanda wancan zai wanka kai ma za ka yi wanka saboda wani abu zai fitar maka an fahimta amma da ke na'im ne ba laifi haka mutumin da da rana ya sadu da iyali ko ya fitar da manini kaga azumin shi ya karye amma mai barci da rana fa azumin shi bai karye ba su saboda wannan wannan shine a to wancan ma an dauke maka shi yasa ce to duk wanda ya bar sallah lokacin ta ya wuce a yana da zunubi mai girma sai dai ko idan mantuwa ne ko kuma barci ne a mun yi wannan maganar na ka'idan barci ya kamata ya zama in za ka yi barcin da dalilai duka duka jiya mun yi wannan maganar a barcin da zai zama an dauke maka laifi da barcin da zai zama ya zama laifin yana nan in ka yi shi lokacin sallah a nan da yi magana cewa zai biya ko ba zai biya ba so da mu a malikiya ba ma wani abu ne da za a tsaya ana tunanin wai mutumin da ya bar sallah ta wuce zai biya ko ba zai biya kawai zai biya wannan rudanin wasu ne suke da shi a mutanen ibnu taymiya da waɗanda suka tafi akan fahimtar shi wai duk mutumin da ya bar sallah da gangam ta wuce ba zai rama ba wai ba zai rama shi da ka barci da gangam ta wuce ko ka rama ma Allah ba zai amsa ba wannan wata fahimta ce wanda za mu iya ɗaukar ta in ma waɗanda suka faɗe ta sun kai matsayin siƙa sun kai matsayin mujtahidun wanda za a iya itibarin zancen su to ta zama shuzuzi in ma sun kai idan kuma ba su kai ba to ta zama kuri in sun kai matsayin da za a iya ba su matsayin mujtahidai a cikin addini kuma su ne a cikin addini to fatawar su ta zama shuzuzi in ko ba su kai wannan matsayin ba to ta zama kuskure wannan shine magana amma ana ramawa duk wani wanda aka ja tafi akan cewa idan sallah daga ba a rama wannan fahimta shike ko ba za mu hana kowa fahimta shike wanda na faɗa shi yasa nake mu karatu mu dai za mu tafi akan fahimtar malaman mu na malikiya yake wala tu sallah nafilatun ba'da salati subhi ila irtifa'i shamsi sannan ba a yin sallah duk lokacin da aka yi sallar asuba in dai an kammala sallar asuba to ba za a yi nafila ba a bayan sallar asuba har sai rana ta fito in ta fito sai ta daga kadar rumnin shine kaman bayan fitowar da misali zam zam lokaci na agogo kamar minti arba'in zuwa awa ɗaya to zai zama ya kai bayan hudowar rana ka samu minti arba'in ko awa ɗaya to shi kenan an kai lokacin da za a yi nafila amma daga sallan asuba zuwa hudowarta gab da hudowarta ba za a yi nafila ba wa ba da salatul asr ila salatul maghrib haka ma bayan sallar la'asar mutum ba zai yi nafila ba har sai an yi sallan magriba akwai magana guda ɗaya da wasu sun tafi akan cewa da an kira sallan magriba ai rana ta fadi to kafin ka yi sallah za ka iya nafila amma dai mu a malikiya ba a yi mu a malikiya ba a yi ko da an kira sallah din ba za ka yi nafilan nan ba sai bayan sai bayan a sallah sai bayan an yi magriba to amma shi wannan din yana da sassauci fiye da kafin kiran sallan bayan a bayan la'asar din shi ma ko bayan la'asar din inda ya ji tsananin hali lokacin da rana ta yi a sallamawan kamar za ta faɗa to a nan ne kuma hannun yake da tsanani sosai wannan dai shi ma akwai tafasiri akan wannan idan idan bayan mun kammala adari in mun shiga littattafai na fito da zurfi duk za mu rika warware waɗannan bayanai sai shi wa tsalu ilfajiri haka zalika babu nafila bayan hudowar alfijir sai dai kawai raka'atul ilfijiri bayan raka'atul ilfijiri babu wata nafila shi sanya a nan akwai abin da ya kamata mu kula idan mutum ya zo da asuba sai ka taho masallaci sai ka shiga masallaci mun sa akwai tahiyatul masjidi to already ka riga ka yi rakatul fijr a gida kafin ka fito shin za ka yi tahiyatul masjidi ko kuwa da yawa daga malaman malikiya sun tafi kawai in dai ka yi rakatul fijr kuma lokacin da wanda ka fito daga gida alfajir ya keto kai raka shi da bijiri a gida to in ka zo masallaci ba za ka yi nafila ba ba za ka yi tahiyatul masjid ko za ka zauna ka ci gaba da auradanka ka jira sallah saboda ba a yin nafila bayan raka ta yin fijiri sai sallar asuba kawai ba nafila a tsakanin sai ce illal wirda li na'imin anhu sai dai ko in kana da wani adadi da ka ɗauka na salloli nan wurdi ba ana nufin zama da tarbi a rika karatu a rika addu'o'i ko wasu aurare da alkarai ba ko ko karatun qur'ani a nan alwurdi na nufin sallah tunda a babin sallah ne wato shi alwurdi ko duk abin da ka nace masa zaka yi ta yi shine wurdi to to kana da wani alƙawarin ka na salloli kana da wani nafilan ka da kai nuzurin zaka rika yi ka saba da shi ko kuma kamar shafa'i da wuturi ne baka yi ba to wannan shine babu laifi bayan raka ce fijir kafin asuba zaka iya yi shi yasa ce illa wirda li na'imin anhu ga wanda ya bacci bai yi ba to idan ya falka daidai alfijir zai iya yi sannan kuma ya raka ce fijir wannan ba komai yace wa inda julus imamul jumu'ati alal minbari mu a malikiya har wayo ya faɗa kamar na faɗa dai mu ina magana a fatawan malaman mu na malikiya ne nake magana shi yasa tunda zan fara sai na faɗa zan yi karatu ne a fahimtar malaman mu na malikiya sai ce haka zalika lokacin da limami ya zauna a ya zauna a kan mimbari ranar juma'a ya fara hudu ba to ba a yin nafila a dalilai da dama imam malik ya dogara da su duk da lalle an samu hadisai na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin hudu ba wani ya shigo sai ya zauna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tashi kai hudu ba haka an samu zamanin sina Umar yana huduba wani ya shigo sai ya zauna shi ma ce ka tashi ka huduba an dai samu hadisai da dama wanda suka nuna cewa zamanin Annabi alaihi salatu wasallam an yi huduba amma akwai fiqhun Imam Malik daga cikin fiqhun Imam Malik yana iya aje a hadisi saboda amal ahli madinati wannan wata ka'ida ce a shahararriya a wurin Imam Malik saboda yana daukar duk abin da ya karanta a hadisi amma sai ga mutanen Madina ba sa yin wannan abin gashi ya karanta shi amma mutanen Madina ba sa yi sai dauka to wancan hukuncin da ya karanta an goge shi ne dan da ba a goge shi mutanen Madina sun fi kowa rike sunnar manzo Allah kuma su suka anshi ilimin daga Annabi Muhammadu saboda da zai zama ka'idan nan akan ta kiyama duk da yaga sun sauka akan ta to kawai zai kaddar cewa ko wani hukunci na goge wancan abin da ya karanta wato yana daukar abin da ya gani practical ba theory ba wato ba abin da ya gani a rubuce ba abin da ya gani a kace mutanen Madina suna yi shi hujja ne a gurin shi duk da sauran dukkan a'immatul mazahibul arba'a ba su yarda cewa amal ahlul madinati hujja bane addini suna daukar amal ahlul madinati kawai kamar aikin sauran jama'a ne amma shi ɗauki wannan na biyu ya ɗauke shi a ƙa'idan cewa ai sallar juma'a kamar azhar ne raka'a hudu ne biyu shine wannan nafilar ba wannan khutba din ita ce raka'a biyu sai kuma waccan sallar ta zama cikon raka'a biyu so haka idan yace to idan haka ne sai ka zo ka ce limami yana sallah ya ta da sallah ka yi nafila to akwai fiqhu shi da yawa da ya dogara da su sai ce baya yamma wannan magana ce ta mu ta malikiya dan in an ga wasu suna yi akwai mafuta suna ko da hujja kullum abin da nake so mu rika mai da hankalin mu akai shi shine kar mu rika karar da karfin mu akan a rushe ayyukan da wasu suke yi akan hujja ba a rushe aikin da duk mutumin da yake yi ya dogara da hujja illa iyaka sai in bai dogara da hujja ba ko kuma hujjar ta shi rarrauna ce ba ya same ta daga siƙato ba amma in dai malamai suka yi sabani akai to duk wanda ka ɗauka yayi dan haka shehu mu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala mu ya koya mana sai ce maganar da ba a zabi a cikin ta yake magana Allah da maganar manzo Allah ita ma duk maganar da ba ta Allah ba ba ta manzo Allah ba in ta koma ta malamai in ji shehu Ibrahim ta ai ta zama da sauki kana iya yin zabi sai ce ka'ida ɗaya dai zaka kiyaye idan ka ce ni na ɗauta malam wani to kuma kar ka zagi wancan da ya ɗauta wani shi kenan haka shibra yace in magana ta zama ta Allah ta annabi nan ba a zabi amma in ta zama ta malamai sai ce to ana iya yin zabi sai ji ka'ida ɗaya zaka kiyaye in ka ce ka ɗauta malam wane ka yi amma wanda ya ɗauta ɗayan malamin kuma karka zage shi karka ce dole sai ya bari wanda ƙarin shi kawai zaka kiyaye to mu zama masu yin haka mu a malikiya ba a yi amma wasu mazahib din sun yadda ana yi kuma har a cikin a cikin malikiya ana yi dan yanzu na gani da ido na a kusa na yi sallolin juma'a amma na kan gani idan liman yana hudu ba sukan shigo su yi nafila sukan shigo su yi nafila ko malika wadin ne so a kenan ba wani abu ne mai kawo rikici ba haka wa ba'da wa ba'da jumu'ati hatta yakhruja min al-masjid haka ma duk lokacin da aka kammala sallar juma'a ba za ka yi nafila ba har sai liman ya fita daga masallaci ya tafi amma lokacin da yake zaune shi ma ba za ka yi nafila ba faslun fi shurut salati wannan fasali zai mana magana akan sharuɗan sallah a sharaɗi mun sani a ƙa'ida akwai ƙa'idar menene sharaɗi shine duk abinda a a abin da ake ciwo sharɗi abin da yake zama yujadu min wujudihi alwujuda ko yujadu min wujudihi alwujuda wa min adamihi aladama samuwar shi sharɗi yakan samu a yujadu wala yujadu min wujudihi alwujuda shine sharadi yawa idan aka rasa sharadi to aka rasa abin da aka dora akan sharadi amma da an samu sharadi kuma abin da aka sharadanta bai zama dole sai an yi shi ba ko yujibu yujibu min wujudihi a yujibu min adami al-adama wala yujibu min wujudihi al-wujuda shine ka'ida ta masu usul fiqi akan sharadi yasa da gajiyar hanyar kake idza zala shartu zalal masharutu duk lokacin da shar'i ya kauce ga wanda aka tsora kan shar'in ya kauce menene hakan suke nufi aka ce shar'i duk lokacin da aka rasa shi to an rasa abin da aka sharɗanta din akan shi amma dan an same shi abin da aka sharɗanta akan shi bai zama dole kuma sai ya samu ba wannan dai wata ka'ida ce ta masu usulu wal Allah in mun yi bayani za a fahimce ta a to zai kawo mana sharuɗa na sallah anan menene hakan ke nufi yana nufin waɗannan sharuɗan duk lokacin da ko an yi sallah sallah ba ce ba a gaba kuma zai kawo mana farillan sallah to me bambancin farilla da shar'i ɗaya ne bambancin su ɗaya ne idan an ce farilla za ka iske cikin mahiyar ibadan ne shar'i kuma wajen mahiyar ibadan ne shine kawai ainihin ita tsantsar ibadar abin da yake shi shi din ne a cikin ta yake dumu dumu baka iya raba shi da wannan shi yake cewa sharri a shi yake cewa farilla amma abinda aka raba shi da shi amma ba cikin ta yake ba wajen ta yake shi kuma shi yake cewa sharri to anan shine zai gaya mana sharuɗan sallah yace wa shurutus salati taharatul hadathi yace sharuɗin sallah daga ciki akwai tsarki na hadasi wa taharatul khabasi da tsarki na khabasi wato tsarkin hadasi shine tsarkin kari taharatul khabasi tsarkin dauda wato hadas shine abinda a kamar bawalin da kai ko ba haya da kai ko a rihi da kai ko maniyi da ya fitar ma ko mazi ko wadi wato duka dai wani abu wanda ya fita daga jikinka wanda zai sabbaba maka wanka ko alwala shine hadar shi kuma kabar najasar da ta taba jikinka wato ta taba jikinka ko ta taba tufarka ko kuma ta taba inda za ka yi ibada shine kabar sai ce to duk biyu waɗannan sai an gushe su sarkin kari da sarkin daura duk sai an gusar da su dole a cikin sharɗan sallah sannan shine yake wa taharatul khabath bidani wa sawbil makani sai ce wa satrul awrati haka daga cikin sharuɗan sallah wato anan kenan mutumin da yaje bawali bai tsarkaka daga wannan bawalin ba to in yayi sallah tunda shar'i bai samu ba tsarki daga bawali tsarki daga hadasi misali in yayi sallah sallan bace ba to kaga yujibu min adami il adama amma hal yujibu min wujudihi al wujuda la ba sharɗi ba ne dan yanzu ka iya zuwa ka je kuma ka yi tsarkin daga hadasi amma kuma sallar ba ta zama dole a kanka ba saboda shi daman sharɗi sabon shi baya tilasta samuwa amma rasa shi yana tilasta rasawa shine ma'anar haka yace wa satrul awrati da sitirci al'aura shi ma sharɗi ne a sallah wa istiqbalul qiblati haka fuskantar al-qibla shi ma sharɗi ne a sallah wa tarkul kalami haka barin yin zance shi ma sharɗi ne a sallah wa tarkul kasirati da kuma barin yin ayyuka da yawa su ma sharaɗi ne a sallah sai ce wa auratul rajuli ma baina surrati war rukubati to da yayin maganar satrul aurati sitirti al'aura sai ce shi namiji ina ne al'aurar shi sai ce al'aurar namiji shine tsakanin cibiyar shi zuwa gwiwar shi nan ne kawai al'aurar shi wato sama cibiyar shi wal mar'atu kulluha auratul ma adal wajha wal kaffaini amma mace dukkan ta al'aura ce banda fuskarta banda tafukar hannayenta guda biyu a saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allah a halka ta gaba in ya so za mu ƙara bayani akan magana abin da ya shafi sharuɗa ɗin mu ɗauki kowane ɗaya mu yi bayanin shi filla filla sannan kuma sai mu wuce a inda karatu na gaba zai nufa da mu insha Allah abin da muka faɗe shi ne Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kuri kuma Allah gafarta mana albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين